الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da lalin laraba da alhamis ashirin da uku ga watan rabiu al'akhir shekara ta dubu da wata dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da biyu za mu tashi darasi na 61 hadisi mai lamba ta 348 babu ma ya kulu idan galabahu amrun a shafi na 123 a wannan littafi mai albarka na amalin yawon yawan laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ce babu babu ma ya kulu idza galabahu amru babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa wani abu ya rinjaye ka kare da yadda za ka yi wani abu ya zo ya fi ƙarfinka dan za a ga wani jihin maka akwai abin da in yanzu kuma sai karatu yadda za ka to shi ne kawo mana ya ce kala akbarana abu ya'ala قال حدثنا خالد بن مرداد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء ما لم يقل السني يأتي أبو يعلى صاحب المسند eh akwai musnad na Abu Ya'la to malamin sa Abu Ya'la ya karanta da shi ma malamin na ya ji daga malamin sa Khalid bin Mirdad shi ma kuma ya ji daga malamin sa Abdullahi bin Mubarak shi ma ya ji daga malamin sa Muhammad ibn Abdullah shi ma ya ji daga malamin sa Rabi'a bin Usman shi ma daga malamin sa'arar shi kuma daga abu hulaira radiyallahu an cikin ɗaliban abu hulaira akwai arar radiyallahu an hukar da yake kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da abin da Allah tabbata a garin shi yace al-mu'min al-qawiyyu mu'min ne karfi khairun shi ya ba alaihi wa afdalu ya falala wa ahabbu ila Allah azza wa jal kuma ya fito yiwa gurin Allah mai girma da buwaya min almu'min ad-da'if ya da mu'minin da yake mai rauni kafin da yake mun yi wannan gabar muke ba da misalin da malamai suke faɗa suka ce karfin da ake nufi na farko quwwatul iman mutum yana da karfin zuwa sallah asuba yana da karfin zuwa sallar la'asar ba karfin zuwa ibal ba kuma ya gina ji da asuba wannan shine abu na farko da ake bukata kowa yana da kowa ta bin Allah ana bukatar wannan wanda yake mai biyayya ga Allah a ce ustazi ne kuma ba langwai bane amma dan ustazi ne kai kawai ka zama tafiya ba irin ta mata kake ai ban ya ba ta kuma saboda haka so ake yi ya zanto kana da karfin jiki sannan kana da karfin imani duk biyu ake bukata a suratul kasas lokacin da yayan wannan dajilan suka fito ai kun ga in za ku iya tuna kisar lokacin da suka dawo suke gaya mahaifin su cewa sun haɗu da annabi musa ya taimake su ya ɗauke wato murfin rijiyar da mutum goma suke haɗuwa su ɗauke shi kaɗai abin da yake nuna sun kyasa ɗaya daga cikin abubuwan da suka faɗa ai sun gaya baban su cewa baban mutum ne kakkarfa shi wannan bawa Allah wato ba rago ba ne duk mace ba ta so ta ga mutunta kamar ita eh so ake karfa ake so inna khayra man istajartal qawiyul amin haka kace mafi alkhairin wanda zaka bawa aiki baba a bawa mai karfi kuma amintacce ne amana to ana buƙatar wannan zubobin gaba ɗaya kuwatul iman wa kuwatul jasad karfin imani da karfin jiki duk bin ake so to amma idan mutum ya zamto ba shi da ɗaya sai ɗaya to an fi son ya zamto yana da kuwatul iman din ko ba ta jasad ba haka aka fito ba domin duk bin suna da alheri illa wanda ba a so ya zamto kuwatul wato jasad ce kuma ba kuwatul iman shine abin zargi guda uku kenan ko kuwatul iman wa kuwatul jasad sannan thumma kuwatul iman faqat aw kuwatul jasad faqat to guda biyu farko duk masu alheri ne kamar yadda hadisin ya nuna amma na uku kuma abin zargi ne karfin sa kawai na sabon Allah ne yana da karfi amma na sabon Allah shi za a yi za ku ga hadisin nan na bukari wanda da yawa muna biya wa yara ma a islamiyya hadisin bukari har musulun ma bukari da musulun da na biyu laisa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab dan damban da duk damban da ya kada mutane duk wanda za a yi da ya kayar ba shine da karfi ba ne mallaka zuciya ta kaga me me yake sa mallaki zuciya imani shi za a wasu ba sa gane hadisin nan da annabi ya ce wani sahabi ya zo ya hausa ni ya rasulullah da annabi ya ce ba la tadbab ko ya kara cewa hausa ni ya kuma cewa la tadbab ya kuma cewa hausa ni ya ce la tadbab faradda da miraran ko ai ba ana nufin karkai a abin da ake nufi kai karkai fushi a gurin da bai kamata a fushi ba addini da aka kalluwa da aka ce kagan jinanci baya ciki kwata kwata zargi ne addinin zargi ne za ka ji ko taba Allah aka ce ce ba zuwa ruwansa taba Allah taba manzo sai ga taba Allah ma ya sa a cikin ya mai da shi ko ba ka bari ya mai da shi ko mai kawai na neman likers da followers shi kenan to irin wannan abin zargi ne ba a bukatar wanda to ko annabi alaihi salatu wassalam da yafi kowa ina ce ba Allah yana nunawa ko hadisin Aisha tace in ka ga idan da wani abu ya fito to an taba Allah wani alama wata wani jaji da da idan sai ya nuna sai ya nuna so da haka wannan jiri to dai wa fi kulli khairun amma da wajin iman wa kuwatul jasad ma'an sannan kuma mai kuwatul iman fakat dukkan su suna da alheri mai kuwatul jasad fakat ne ba shi da alheri domin karfin da zai zama na cutar mutane ko dai ya aiki ne za a gan jira ta aiki ka ɗauko leba kana so da yinsa amma za ka je ka ga ka tafi sallah azhar yana tsora bulu ka dawo ka kwanta bacci ka tashi da azhar ma yana tsora bulu kuma ya dace an bashi dubu uku ya za Allah zai samu albarka a cikin aikin shi wanda shi ne kuɗin yanzu ba ka da masalla ba kai wannan irin ba ma da haula in kauli la ya kaji ne kauli na hadisa wani irin tunani ne da kai shi wanda ya ko ka aikin yanzu ya hakura da komai na ya tafi yin sallah kai kuma da kafi kowa buƙatuwar Allah ka ji kai sallah wajen za mu tafi karatu da injiniya daga nan za mu tafi tafsiri kawai shi daga an taso yan garmar da mu muna ganin mun makara za mu tafi karatun mutum zuwa da tun da daga jirgin mutum idan ya fiya ina yin jirgin jiniya ne ka ga illar ko su ba wayannan yanzu su suke Allah ya mutu abin da suke so amma shi abin da yake yi hikima ba haka bane kowa yana so Allah ya mana abin da yake so amma shi abin da Allah yake so an ki kuma wai haka kake so ma abin da kake so kai ba ba kai kun da adalci ba Allah ya ce ki ba komai yanzu dan kawai dan za ka yi bar kawai ta aje ka sallama garba zai ka in ka dawo na ce kuma fa yanzu in ya dawo ba a sallah ne in san ji ba sallah ne ke ba wanka ne sai ya fara wanka in ya fito karfin imani ya dan dace da turare ranar da kira ji sai ya zo hada magari ana gama magarba a isha kana so Allah ya yi ma abin da kake so kuma ka kike bar abin da yake so ba ka ɗauko hanya ba wallahi to shi ne yake cewa in ri ala ma ya fa'u kaji ba ka kwarai duk akan abin da zai amfani ka wala ta'jir ko wala ta'jir an nafsi kada ka gajiya a kanka kanka mutum yanzu ana zuwa da alisi gaskiya ba rakiya ba ko ba da ba wannan yana nuna rauni ake ina yin ka kamar yadda za mu ji wani hadisi fa in gada baka aure in wani abu ya rinjaye ka fa kulka ce kaddara Allah wa ma ta sana kaddara abin da ake kira kaddara a hausa shi ne tsari abin da Allah ya tsara kuma abin da ya zo ko ya ga dama shi ce aiwatarwa abin da ya yi iya yin ka wa iyaka wallau annabi ne za a da cewa lau ina ba kai ai da kaza da wannan annabi ya hana tunda ne abu da ya ba kawai ke yi gaba fa inna law tabda'u amalu shaytan ko amalan shaytan domin launin nan tana buɗe kofar shaytan tana buɗewa hadisi ne mai kyau yawwa shi ne muka tattauna akan akan al'ajiz wal kasl ko nau'in akar wani nau'in daban قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيد عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه an gaba da kai malami malamin wato imamun ibn sunni shine sahibu sunna imam an-nasa'i ke kuma ka ji Abu Abdurrahman ko da yake ana nufin imam an-nasa'i shi kuma ya jiyo daga malamin sa Amr bin Usman shi kuma daga malamin sa Baqiyat bin Walid shi kuma daga cikin malamin sa Ba'in bin Sa'ad shi kuma daga malamin sa Khalid bin Ma'dan shi kuma daga malamin sa Sai kun ji irin sunayen ku Sai saboda su laraba ba ta son sunan da zai zai zama mutum yana da rabon timani shi ne za a yi za a ce ma har ibn saidi eh ya yi dan takobi kaga ji kaga gidan ba gidan raini ba ko har ko ibn saidi ibn asad haka za ka rika jin wannan sunan ibn murra ba sauki yawwa ana auku bin malik shi kuma daga malamin sa wannan sahabi ne al'ashari rabi Allah wa abu da ni za a iya tafi mana sahabin nan shi ne sahabin da ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka fita ɗan sa yake ji da tilo wallahi da sai kawai kafai su da kamar ya dawo su da damuwa matar da take ka dan mata za ka yi zuwa da to ai gwa ai kaza ko ka da gidan su matsa ba sai ai ya kamata ka je ka ga annabi alaihi salatu wasallam ya tashi ya ji yana zuwa ya ya rasulullah tsara yana hannun kafare ne ni kuma tana kaji ba da komai a lokacin za a sama kuɗi mai yawa kana son kanka sai ka ji ransa kuɗi ne yawa sai annabi ya ce da kai da matarka ku je ku lazumci la haula wala quwwata illa billah ku je ba na da ni da aka wata arba'in da ɗaya ko ɗari da goma sha ɗaya ba ɗaya ku je ku lazumta kawai wala ta zo suka lazumci la haula wala quwwata illa kaga wanda yake cikin yanayi da firgici shine wanda yake kusa da Allah ثم لا تعمل يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ko sai da cikin magabata wani ya zo yana cikin daji hankali ya ce da Allah addu'a ne ba ga shi kaza kaza kaza ya same sai malamin ya ce jahili sai ce to an ka fi ni cancantar kai Allah ya amsa yake ba da abin da Allah yake ba amma yujibul mutarra idza da'a waye ke amsa a wanda yake cikin kunci yayin da ya kira shi wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yadda da ne da yawa Allah kawai mara lafiya mata jini duk wannan mutanen sun fi kusa da Allah je da wanda yake kwanta a gida gidan limamin da ya muku sallar magariba ko isha in dai ba a cikin wani yanayi yake ya fi wallahi ya fi kusa kusa kake da Allah kai ba yi addu'ar za a ji ka za a amsa ma domin ka shiga sai daga cikin sababai da suke ka a amsa addu'a ya koma suka rika yi ba sai da rauni suna yi shi ma yana la haula wala quwwata illa billah suna tuno girman Allah dare ya lara kawai wajen karfe biyu kawai sai suka ji ana ƙwaƙwata musu kofa a dare wannan daren da ya faru suna zuwa suna budewa sai suka ga kawai dan su mali sunansa kawai ya shigo mamaki ya kama ba annaba ne za ta ta abu bin malik al-ajja'i ya kalli dan da yake ke koya me ba haka saboda garin da aka kama shi tafiya ce ta kwanaki amma kuma gashi ya dawo me ya faru da kai haka yace baba sarka suka samu suka daure ni manyan zargoki yace wallahi gare na fara tsalawa ban san me ya faru ba jinin sarkokin nan nan jijjigawa da kan suna ballewa yace suka babballe gaba ɗaya suka fita daga jikina yace na tashi to da ya tashi kowa tunda an ga abokan yaji ne yana fitowa da ya ga ba kowa duk suna bacci har ma gadi da garken rakuman su kawai ya kado su yace to rakuma da muka gani ga yace yace ganima na dole ta eh yace ganima na dole ta ba ta da wani ayyaki yake ayyaki kama da asali yaki yake suka gama saboda haka yace to ni zan gurin ai da ta ce ka zo yace wallahi baba yace ni ne zakan da nake yi malaiku ne su dauko ni a fuka fuka yace dan kawai ji ne ana tafiya da ni dabbobin sa na saurin ji ma ana tafiya da ni kamar wanda ya hau jirgi da asuba ta yi je ka gura annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa an yi da sallah ya je zai ga annabi alaihi salatu wasallam annabi yace da kata an ba da labarin da ya faru yace Allah madaukakin zargi ya ce wa man yattaqillaha yaj'alu yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai yace wa man yatawakkala 'ala Allah ma'allu jawi fa huwa hazu yace Allah ne isar muku kullum abin da muke faɗa bambancin shi ne kai ya kai imani da abu shi ke nan kawai kullum imani da abin da annabi ya faɗa ba ma da mu annabi ya faɗa abu ba da ba da in ka ga an ce ma kaza kaza to ƙarya ka yi ko kuma bai inganta ba amma ya faɗa wallahi ba ma jinta gani miji kamar a gaban mu a gaba da wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to kun ji sirrin ta tana da sirrin babba in mutum ya shiga wani yanayi na tashi hankali ya koma ma'anar da la aula babu wata dabara wala quwwata ba wani karfi illa billahi ga Allah kadai inda da take da zaka ga gaban Allah kuma yanzu ba Allah ne nuna karfin sa ba a gurin shi ya nuna to shine Abu bin Malik radiyallahu anhu annahu haddatha ya bada labarin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi qada'in bainar rajulayn ya yanke hukunci tsakanin mutum biyu فقال المقضية المقضي مقضي عليه wanda aka yi da hukunci a kansa kamar an dora wa wata tara bai da gaskiya a ce to sai ka biya shi kaza shi ne wanda al-qadiru alayhi lamma adbara lokacin da ya juya sai ce hasi Allah wa ni'mal wakil Allah ya yi garin kun ji karbar wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro Allah kala sai yake wa kala rasulullah sai annabi yace inna Allah azza wa jalla yadumu ala al-ajiz ka gaba wa Allah saboda shi hobba ta ba ba abin da ya yi zo Allah yana zargin al'azizu shi ne magana da muka yi lalaci ko mun yi tsallake yawa Oke na gani ba ƙara rasula la rudu alayhi rasula annabi yace wannan da ya magana guda mun da shi ya ji ne guda guda ne fa zani da yace ma za kun wani kace ni kare ce kullu hadiya Allah wa ni'mal wakil cewa dai Allah ya isa min ma da Allah da abin dogaro Allah kare ce ce magana rasulullah to Allah mazala madauka mazala Allah kira da amsa na tabbata a gare shi yace inna Allah azza wa jalla yadumu 'ala al-ajli Allah yana zargin malalaci ba a zuwa kawai ka zauna ka ce ko mun gaji hadiya Allah wa ni'mal wakil ba haka ake yi ba sai ka iyayenka ko ko abu bin malik da muka faɗa an je da ya gaba ya ce kuma yace ba da komai sannan ya zuwa gaba ki wuri yawa walakin alayka dukai kaji sai annabi ya ce na wuri ka da yin abubuwa na dabaru shi na yin annabi ya ce alƙayyisu ko man man amir man da yake cewa al'ajizu shine na farko ko alƙayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wala ajizu mana tiba nan da hawa wata manna ala lahi amani ni wayo ni sanin ya kama da shi ne alkai ni wayo farfaru man da ne nan da shi ne wanda yake da kansa wa amila lima ba'da yau da ne rika aiki tukuru saboda gobe shi ne alkai wala ajiz gajiyayye kuwa mana ba a nan ruwawa wanda ya gutsun zuciyarsa wata manna ala lahi amani ya rike wa Allah buri ya ji komai da ni magana aljanna ya ce Allahumma ja Allah min an ji wa zan bin walid ga abin da yake kana kwance ba abin da yake ce Allah ya sa mu na cikin fitalin din sun sai na Abdurrahman bin Auf kana zaune kana juya kuɗi yanzu ba abin da kai a ce ka ji Allahumma ja Allah min haka kawai sai ka yi da to shi ne sai ce walakin alaika bilkai fa idza galaba ka amru kunji idan kai iyayen ga wani al'amari ya rinjaye ka fa kul haji Allah wa ni'mal wakil to ka dai haji Allah wa ni'mal wakil Allah ya isar mun ba da Allah da abin dogaro shi ne Allah babu ma ya kulin da asirat alaihi ma'ijatu babu da yake magana akan idan har ka yau da gobe mutum tsarin da da rayuwarsa ya tsananta a gare ka sakon kuma zai zo ma ya fara zargin ko hannu aka sama ko ka ga irin wannan maganganun sai an sama hannu shi komai ya fara ko baya gani al'amari ya yi matsauri ya fara kaza ya ga kaza ya fara kaza dan bijinar din sa asara ta faɗo can gurin a yi asara can gurin shi yana iya yin sa to sai aka ce in irin wannan ta zalai daga abin da zai قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن ميمون عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم يبن السني yace malaminsa Abu Aruba ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Mustafa shi kuma daga malaminsa Yahya ibn Sa'id shi kuma daga malaminsa Isa ibn Maimun shi ne wasu malamai suke da magana akan Isa ibn Maimun shi kuma daga Salim Salim wanda Salim ba salim maula abin da kun san salim da yawa zamanin annabi salim ali bin umar dan abdullahi da umar yana da ɗan salim shi ne aka tambaye shi bari ku je ni aka tambaya Abdullahi dan Umar wai salim din da ta sa wani salim din a cikin sa ba nawa ka ga ni ka kwaikwaya sunan wani ta sa a zabai ce kwarai kuwa kun yi da ake sa suna yawa yace kwarai kuwa wani salim yace salim maula abi hudayfa yace din na saka almajirin ka ce a kan maka lawo ko mai dalili ya ce to bari gaya mu shi ne wanda annabi ya masa ciya ya ce hudul qur'ani min arba'a ku koyi qur'anin ku a gurin mutum hudu na farko ibnu ummi abdi abdullahi bin mas'ud ya ce na biyu ubayy bin ka'ab shi ma gangaren ne ku koyi qur'ani a hannunsa na uku ma'azu bin jabal an gane ko sannan na hudu salim maula abi hudayfa shi da wata rana annabi an ya kwanta da dare kun san dakunan mata annabi suna cikin masallaci kawai ya biyo qur'ani na tashi yana jin sautin qur'ani kai sai da wannan karatu shi ta ne yana fitowa yana zuwa yana lallekawa yana duba masallaci sun je kansa ya tsaya ta ce waye wannan ta ce salim ne yaji alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mislaka yace na gode wa ubangijin da ya sanya irin ka a cikin al'umma ta annabi ya jinjina mai yau mata annabi kansu sai da suke magana waye ne karatun nan da misalin maula abi hudayfa kun za abin da zai burge ku shine annabi alaihi salatu wassalam ya jinjina karatun ya ji dadin karatun salim maula abi hudayfa kawai wani abinci fado mun ce a da'uwar dawa da ibn al-qayyim ya kawo cewa kaga annabi yana faɗin daɗin muryar abu musa lafiya yana faɗin daɗin karatun salim maula abi hudaifa ina kuma ka ji annabin najiyawa da kansa to ba wannan da karshen daɗin ba ina kuma ka ji Allah da kansa yana ji alkurani domin hadisi ya tabbata cewa rana a kiyama Allah da kansa zai biya wa yawan janna alkurani la haula wala quwwata illa billah saboda haka shi yasa ji alkurani da kuke gani ba lokacin da za a daina jin dadin su sai dai zuciya ka kasiya ne ka duba maka ga zawar dadin dariya irin na annabi Dawud idan sun tsaye yana da jiri in sun tsaye za su je sun tsaya sai ruka jinjiyarsa yana fara suna fada amma bai kai annabi da sun murya shi ne wa tsaye da masura kullum lahu gaba ɗaya yana yana da jiri su ne saboda yadda Allah ya baki da sun murya amma bai kai annabi ba to shi wannan talibin bari dawo kansa kun ji wa aka kwaikwaya ko salim maula abi hudayfa shi ya sa wa ɗansa bar ku ji ɗan in ka sa wa ɗanka suna da kwaikwayon sahabi ko annabi ko magabaci Allah ya dan kai da kyakkyawan niyya zai tsako sai da turba ko da kana da wani kawu da waye da ka sa kai makara amma irin da wanda shi ne a hamu yawwa shi za mu suke jere da Allah wasu na jere sosai duk wanda za ka so kaya ne kai sahabi ba ko da sunan mahaifinka za ka sa ka fara hararu almajiran annabi alaihi salatu wasalam ko shi kansa annabi alaihi salatu wasalam shi ne aula kun da abin da Abdullahi da Umar yake yi sai Maula Abi Huzaifa na sa yace dan shi kawai dana ya zama irin sanata to bari ku ji shi wannan zani cewa aka yi babu wani wato a gajiye jikan sai na umar ne amma a lokacin da ana ganin ba wani gudun duniya saboda ne wata rana an je ake haji ana dawaki sai ga hijab ibn abdul malik a matsayi a lokacin shi ne shi ne shugaba shi ne kamar gajin kaniba sai ga yanayin wannan tsarin ibn umar yana da wani wannan yake waye wannan ne ya ga yadda ake girma masu ne da wata ai tsarin ne yake jikan sai na umar yake shi ka da ba yana sanin jiyarsa da aka samu lokaci ya zauna sai yake da shi dala idan idan kana da wata bukata wani abu da kake bukata ka gaya mu farko ma fara tambaye sai ya ce mata yana son magana da shi yace baka gani nake yi ba ina ganawa da ubangiji na to da haka sai ya tambaye shi sai kana da wata bukata ka gaya mu shi ce a baka ga gurin wanda yake da bukatar gaba ɗaya na zuwa ita ya hana gaban Allah ba ba bukatar kowa a gurin kowa sai rabu da shi shi duk da haka saboda nagartar kari ibn umar duk da haka ya mutu yake rabuwa ne shi ne bai ya fita ya fita daga harami ya yi hanya ba sai biyu shi ne to yanzu mun baro can ni kake so ai ma shi ne na duniya ko na lahira haka yake maka shi ne haba wane ne na biyu na magana lahira ai magana duniya ne shi ce tuna rantsewa da Allah ka gani nan tun da nake wanda ba daga hannuna na roƙi Allah ya zama duniya ba idan bana buƙatar ta tun da nake daga hannu ce Allah ya bani wani abu a duniya ya ce ban taɓa ba sai kuma ban gaya wa Allah ba mai duniya da lahira ce kai ya tattara kayan da ya rabu wayannan ba su ne bayan Allah wayannan ba jikokin sahabbai ana gaya ma jikokin sahabbai yake na wanne da Allah ba taba daga hannuna sai Allah ya bani wani abu a duniya ba yake kuma na je wurin mai duniya da lahira ban roƙe shi wani abu ba sai kai irin wannan kwanzini ya kamata wanda Allah ya ba ilimi ya dauka ya ya tsaya wallahi tallahi ko duk mulki mai mulki da kudin mai kudi za ga yana shayin ka amma wannan ba an da mai da abubuwan siyasa ko na da bukatu a gurin shi za su ke faɗan maganganu yadda suke so amma ba da haka ba duk malamin da Allah ya ba ilimi ya ja girman sa ya koma gefe guda duk mulki mai mulki wallahi sai ya shayin ka Allah domin magabata haka suka so shi ta mutum yana da da dama ko ba ma siyarwa alamin nubala ba sifatin sabuwa kawai ɗalibin ilimi ka siya mutum da jiri karkakan da tarihin bayan Allah na ka gani kawai ka rika ɗauka sai bayan ɗaya mutum ɗaya kana biya kullum ka ce za ka biya mutum ɗaya wallahi tallahi sai ka canja za ka samu nagarta mai kyau ki wata sabuwa na ibn jawzi littafi ne mai kyau da yake dauke cewa ko kana cikin damuwa kana biya ki zaka samu nutsuwa to su ne ko wayannan to ali bin umar daga babansa kun gani ko kana da yaya abin da Allah ya koyar da kai ya zan da kai ka koya musu da ake cewa five love languages languages din nan ba iya mata da miji bane a tsakanin ƴaƴanka ba sai ka ba ƴaƴanka kwaliti da duk rashin lokacin da akwai lokacin da ka ɗauki yaro ko makaranta za ka yi wannan ya zama ma kwaliti da kai ka isar da sako kawai wani abu da kake so ka isar kawai ko labarin ne ba yaron a cika fitar da darasi sako ne da yawa za ka ji yanzu kuna hira da mutane mutum ya ce wa wajen baban mu yace kaza ko ka ji wannan abu kamar ne shi ne ayi quality journalism kana da lokacin da kake iya fitar da sako ɗaya biyu ka jefa ka koma daga gida da dare bayan an gama karatu kawai ko mun jidda na gini an zauna kama da dama kada ka iya zanto ba ba damar da yaro zai magana a gaban ka ba za ka gane ba zai zama jahili ba domin idan ya yi ne ba mai gyara ba amma idan yaro yana iya magana a gaban ka ɗanka to in yi kwaɓa shi ne za ka ga ka gyara wasu ba a cewa kaza kaza ake cewa ba kwa ganin a ta hausa yanzu ya mu basu iya ba hausa je ka ga fara masa yace ai na ga to ai na ga ni na so da mai wani dakta da kuke tare da shi in ce ni bambancin ce misali da kuka faɗa masa je ka gaya masa wannan asabar sai Allah da nake so da dai abin duk ya faɗo mun a rai je ka gaya masa da kuka faɗa masa idan yaro ya je ya dawo bayan ya faɗa ya ce na faɗa ko to ya halatta ce na gaya ni na so ji wannan hausar ji ai na gaya in kuma akwai ɗan hausa a nan zai mun ƙarin bayani wanda suke karanta hausa ba ne jin hausa ba ba yawwa wanda suke karanta hausa nake ne ni yana son wannan tambayar domin wannan wajen satin na an yi daga tsadar ya kare ne ya kakkare ne bambancin da yake da ana fara to ka ga wannan ilimi ne ya kare ne ya kakkare yawa kai ba wa ka karanta ai to wannan shi ne to sai yake رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi kira da yamin Allah tabbata da yamin kalin ki ma yamna wa ahadukum idza asura alayhi awrul ma'ikata ma'ikatihi me yake hana da yanku idan wani al'amari ya mata tsauri na rayuwa wani al'amarin rayuwa ya mata tsauri an ya kula ya karanta idza arada min baiti ya fito daga gida me yake hana da yanku wanda abubuwa suka dagule ba ya ce bismillahi ala nafsi wa mali allahumma rabbi bika zalika wa bariki fi ma qadira li fadala uhibba da adila ma akhar wa la taqdira ma ajal me yake me yake ana da yin kuyi wannan addu'a ya ce bismillah ala rabbi ya allah da sunanka akan kaina na fara da sunan ka sanya mu albarka a kan kai wa mali da duniya da wa dini da addini da Allahumma ya Allah rabbi ne ka bari ka yarda da ni da hukuncin da kai da hukuncin da ka dora mun ya Allah ka sa ni da ni wa barik li fi ma qadira li Allah kai mu albarka ce abin da ka kaddara mu ka fara mun ya zama dawa a tana wani ba da ajiyar ba a kan har ya kuma ban kai matakin da zan rika cewa ya Allah ka gaggauto mu abin da yake jikin ne ba ka san wani zai zo yanzu an ce ba yana da arziki a lahirar ce ya Allah tun da na duniya ya ci samuwa a bani da lahirar tun da na duniya ya ci samuwa shi a baki da lahirar saboda duk abokan su sun yawo yin jiye ba duk sun sai mota su bai jiya ba an yi kan yi gini ce ba sai ga yawa Allah haka hatta la uhiba ta'jila ma akal wa la ta'khira ma ajal ko kuma mutum ya riga wato roƙon Allah ya jinkirta mar abin da zai gaggauto mar to kada mutum ya fada wannan ramu babu ma ya kore zan ta saba a yin amur babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan wani al'amari ya masa ne wahala asabu wahala ne قال حدثنا محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت an anas bin malik radiyallahu anhu shi malami ibn sunni yace malamin sa muhammad bin harun bin mujaddar ya karanta da shi kuma daga malamin sa mahmud bin gaza shi ma ya jiyo daga malamin sa abu dawud ɗaya ne shi kuma daga malamin sa ammar bin salama shi kuma daga malamin sa sabit sabit al-bunani shi kuma daga anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace allahumma ya allah la ta'ala illa ma ja'altahu ta'ala wa anta taj'al al-hazn idha shi'ta ta'ala ya allah babu wani abu mai sauki sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauki ba wani abu mai sauki sai wanda ka sanya shi ya zama mai sauki wa anta taj'al al-hazn allah kai kake sanya damuwa idan ji ta ta'ala in kaga lawa sai ta koma sauki addu'a ce ne to kun ga kuma ba faɗa da jiwon kaga dama kai daya ko kai mara yadda ka biya yayi babu ma ya kula idan kana a shi tsahu babu da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ta kalmar da ya tsinki kaji ba ba korafi yake ba in ya tsinke wa kana da addu'a da za ka kana da zana abu hudai abu khalifa قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيخ مالذي ابو خليفه يأتي malamin sa musaddad ibn musarhad ibn mugarban ya karanta da shi shi kuma daga malamin sa hushayyi shi kuma daga malamin sa yahya ibn abdullahi shi kuma daga mahaifin sa abdullahi shi kuma daga abu huraira radiyallahu anhu kana إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء فينكو يرجع من استرجاعي أقومي استرجاعي هنا كتير إنا لله وإنا إليه راجعون ko a tafi na alihi har tsinke wata kalmansa fa inna alil masayib domin tsinke wata kalma musiba yana cikin musibu jarabawa ne musiba الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا kaga musibatin bin nakira ba ware sun yi wata kan ba hadde dukkan kan da abu wai na zo muna karatu da mata na ce musu istikhara komai sabai ake nace kamar ku yanzu in an tayi kira da za ki yi ku ka rage da kiran ko kudewa sai ki istikhara wai ki ko ka suka dawo baki wai biyar ba wallahi sahabbai ba sa rera wannan su matan sahabbai yanzu da za ka na mijinta shi za ba za ka ji an fita da tattawai da rigimin ma gidan aure a zamanin sahabbai ba domin komai su sun bawa Allah to musiba ce jarabawa ne kun gane hadisin yana da rauni amma a magana haka take haka take domin ga aya ne ya ayyuhal ladina amanu ba ma shi ba allazi ne za a samu su musibar din da muka faɗa an gane yawa wa ta'inu bi sabri wa sala to sai dai babu ma ya kulu dan kada shi tsoro har yau dai babu abin da zaka faɗa an da galmin ka yin dinki kana kuma nan Hussein bin Abdullahi al-Qattan kana da zaran Jam bin Ammar kana da zaran Sadaqa kana da zaran Zaid bin Waqi عن ذكر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني قال شيء مالي ابن الزنجي قال من توزين بن عبد الله القطان ya kanta da shi kuma ya jure ga malamin sa Hisham ibn Ammar shi kuma daga malamin sa Sadaqa shi kuma daga Zaidu ibn Waqi shi kuma daga malamin sa Bishr bin Ubaidillah shi ma ya jure daga malamin sa da ake kira Abu Idris al-Khawlani wannan na san sai ba mun san tarihin sa shine sunan sa ba da sunan sa sunan sa Abdullahi bin Saudi din ke asali an haife shi zamanin Annabi alaihi salatu wasalam a Yaman an fahimta da kyau ko zamanin Annabi aka haife shi a Yaman amma bai taba ganin Annabi ba shi za a ke ce masa yi da tarihin saboda haka ya yi zauna da sahabbai zamanin annaba aka yi da amma Allah bai ma alfar maganar annaba ne kuma ka'idar da abi mallaki annabi wa amana bihi wa mata ala dalik ko walau ta kallalat alayhi ridda yawa saboda haka abu da yake kaulani aka zo aka yi wanda suka yi ne na wanda suka yi rika da'awar annabta mun biya wasu da ku a a cikin hikimatu mai nazari irin su abu da abuwa da la'anci ko to akwai wani da ake kira abu halatul la'anci abu hala bil'ain shi ma zai da awa annabta ya ce shi ma rasulullahi a yau sai da awa yake shi ma Allah ne ya koyi kun san sai da Umar a yanzu Abubakar ai ya sha wahala da ya rida yawa saboda haka Abu Idris al-Khawlani ya je gurin sa yana zuwa yace me za ka ji akan Muhammad yace ashhadu anna Muhammadar Rasulullah haka yake a Muhammadul Anbiya me cewa shi annabi ne yake ni kuma me zaka ce a kaina yake na'am irin bai ma ji ba ka gane ai me kace irin kamar haka ce ni kuma fa me zaka ce a kaina yake na'am irin bai ma ji ba ni me zaka ce a kaina kuma ce ban na'am sai abu halittar da aiki ya yi cewa a raina masa kai sai yake yan badarsa a haɗa maruda a kunna da ganga ganga ya tafi wa annabi ibrahim sai da ta gama ruwa sai ta hau gari tun da gajen jiban zo ne ba haka jiban sai nuka suna zaune wadatun su sai gama ci ta fara ƙasa ta fara kowa sai irin garwashin nan kawai ba ta cin ba su laifin a sama kawai ta gangi ya ma yi su jana ji sallaye wuta ta mutu sun yi gama zannar ta shi yan fada suka zo da zai yiwuwar ka yi wannan mutumin a wuta ya za ka yi kawai ka kore shi daga garin nan domin abin da za a yi mutu ba zai mutu ba domin mai ɗaukar ran bai gara ba ɗaukar ran sa ba sai yake abin da nake zo da kai kawai ka kore shi ya ban magani in ba haka ba wallahi zai yi gari wasu da yawa su iya da kai manzo ne abu musulmin kaulani abu halittar an biyar ruwa ce abin da nake so da kai ka bar garin nan kawai tana son zaman lafiya ya tattara su yi madina can kuma wal madina tu khairul lahum law kanu ya'lamun ya tafi da madina kawai mana in gari yayi zafi ta kuma madina wallahi komai za ka ji ka warke duk wani damuwa da kake kana ji ka madina ka wata da zai ka ai da ka tuna mun da kuɗin jinkawa da su Allah kana suna ina muna da yin su ba zo wani yana magana wai yanzu ba ta halan ne ka ji fasir mun ba da ita gaba daya kuma azab da abokan su suna magana wai Thailand kaza kaza komai manta ake yi komai kawai hankalin gari da zama a kwance saboda haka sai madina ne je masallacin annaba ne da hatu sulami sai ya yi ya fara sallah sai ya zuwa ce yana cikin yi sai zai nawo ya tsama ido yake ta kallon gasan idan ba ka yi bako musamman yanayin ba da za ka gano wannan ba ɗan garin nan ba ne je ganji bayan ya yi gari zuci malam kai ku da ke na ne yake daga yawan nai yake ka san wani bawa Allah da ake cewa wani wanda Allah ya wajen rabawa irin ta annabi Ibrahim ya fi wutar da kone ba ka san shi wanda ake cewa Abu Idris al-Khawlani yace in ba dogon magana yace in sai da Umar ya kare wa kallon shi don girman Allah ko dai kai ne sai ban magiya yace to shi ne kada ma ya tsare shi da tambayoyi yana yin wannan da ya gaya mai shi ne lallaba ya ɓace kawai ya gudu sai da guri to shine bawon Allah da idan ya tashi sallar dare saboda sallar dare kafar ta kumbura sai ya sanda ya rika bubbuga mata sanda ya ta dukan ta in yana bacci ya tuno cewa ta ba na ba ne ta rato ta kawai zai tashi yace ko muke yi shi ne magana da nake yawan gaya muku in ce kai zai kawo goyon su kaji kai za yace ko muke yi idan an ci rana alkiyama da ban annabi suna da rukuku a jikinsa idan su da mu a wajen yace azabi bacci su ba bacci suke ba yana cikin bacci wallahi ne jira zai farka yace ina so yadda za su ci rukuku wajen taruwa da shi yace zan so ina gurin shine abu da yake da kaulani ba fa da azage ba Allah ba da wata sam ba ba ka da ni dun ba mala hadisi kada ga kada yake bayan man nabi sallallahu alaihi wasallam da yamki huwa ashabu idan kada shidu wata rana annabi alaihi wasallam yana tafiya shi da sahabban su sai ta kallon tejin ki fa kana yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kabi zuke iya wa musibatin hadi ya rasulullah yanzu wannan ma musiba ce kali ce na amin ce kwarai kuwa kullu shay'in sa'al mu'min fa huwa musiba da abin da zai bada musulmi na rai to musiba ce da abin da musulmi zai taba tsanka musiba ce Allah ya dace da mu babu kan musu kare wajen zafi mai zuwa Allah ya jami abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya jami na ga wata tambayoyi guda biyu bari mu duba su mu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ce yana yi mana fata alkhairi yace tambaya ta malam mutum zai iya buɗe qur'ani kuma yana saurara a waya wanda bai san baki sosai ba a matsayin ibada zai iya bana sai dai ba haka aka fito ba saboda ji ka san qur'ani ba a koya ta waya amma ya buɗe a matsayin ibada yana sauraron qur'ani ya ibada ne fattani aulahu Allah yake umarnin Allah ga ibada ne saboda haka ibada ne kwarai kuwa na biyu mutum yana da bukatu zai iya yi wa Allah kirari yana ayyana bukatarsa a zuci ba tare da ya furta a baki ba sosai sosai shi Allah bada mutum zanti ya yi alamun sirra wa asfa yawa saboda haka idan ka bukara cewa Allah kirari da wannan niyyar Allah ya ga abin da yake zuciyar ka sai ya biya ma bukatarsa bukatarsa in ya ga dama ita kuma wannan kamar doguwar takarda to karan barka da haka da fatan kana lafiya Allah ya sa haka ni malam dalilin rubutu maka wannan takarda shi ne kada ina so ka bani shawara kuma ka yi min fatawa a kai sannan ka yi min addu'a guda uku kenan shawara fatawa addu'a kada wata yarinya ce a to sai samari na ce ina janta amma san bai kai har zuciyata ba ba lokacin bai kai har zuciyata ba yace a lokacin ita kuma ta karbi soyayya ta da gaske har ta kai ina jari ta amma ba ta damuwa har sai da na dawo ina son ta sosai kuma har muka yi wa juna alkawarin aure malam mun je mun yi gwajin genotype dukkan mu AS ne kuma sai mun alƙawarin haka za ta aure ni ma kuma haka to malam mun san iyayenmu ba za su bar mu ba kuma muna so mu cika alƙawarin junan mu malam yanzu in muka je gidan mai unguwa ko hajiri ko a makaranta aka daura mana aure mun yi laifi inda alƙawari za mu cika ai ba mu guje ne wa iyayen mu ba ko saboda malam duk wani sharadi da yake zawa a aure mace malam yarinyar ta cika kuma ba za mu iya hakura da juna ba saboda alkawarin da muka yi wa juna malam me ya kamata ne Allah ya kawo maka lafiya da nisan kwana da bai idan su kaji to wannan rigima ai ya sun zama yanke hukunci ya riga ya fada da karshen maganarsa an fahimta da jogo ya ce saboda malam duk wani sharaɗi ga shi nan ya ce inda alkawari za mu tunda mun yi alkawari za mu cika ai ba mu bujire wa iyayen mu sai ce saboda malam duk wani sharadi da yake sawa a wurin mace malam ya yi ya cika kuma ba za mu iya hakura da juna ba to me za mu ce ya riga ya yi making decision abin da suke cewa amma dai za mu bata ga daga zai yi ga su jinsin ko za su yi mana wani tunani a kai a ga na ai ba mu da zai yi bayarwa ya ce ya riga ya yanke a kanji ka fahimta da kyau ya ce babu wani abu ba za su yi hakura da juna ba ai ya yanke da kanji duk ukun nan da da ni wannan magana ba ba wani abu kani ka ce ni ai ba a kan da yake magana ba shi bai yanzu shawar da za ka ba shi ta goyon baya ce ko ba ka bani duk shawar da za ka ba shi ta goyon baya wallahi in ma ka ba shi koma bayan wannan kawai take ne to shi ke nan an ce shi ne wannan takardar ya zo sami ne ba shi nan sai mu tattauna saboda haka ya zo mu tattauna ba shi nan Allah ya zaune bari ma sa da a biyu na abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lalansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kafofin zama ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma inna fi awdanina wa aslih aimatana wa la umurina wa ja'al ilahatana fi man khafaka wa takaka wa taba'a amsaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين